الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الباب السابع باب نبكي في الأضحية ونشين درسنا تقص في الأضحية والأقيقة والذبح دنغنا دليا دكما راغون سونا دكما يند أكيد ينكا أما الأضحية فهي ما يتقرب بزكاته من الأنعام يوم الأضحى layya ita ce abin da ake kusanta zuwa ga Allah da shi ta hanyar yanki ɗaya daga cikin dabbobi na ni'ima a ranar sallah babba wataliyaihi da kuma ranaku guda biyu masu bi mishi wahiya sunnatun alal mustati'i ita layya sunna ce ga wanda yake da iko na yi alhurrul muslim ɗa musulmi kabiran kana aw saghiran yaro ne ko babba zakaran aw unsa mace ce ko namiji muqiman aw musafiran wanda yake cikin gari wanda yake mazamni ne ko kuma mai balaguro ghaira hajjin biminan an nafsihi banda wanda yake a wajen hajji amina an nafsihi mutum zai yanka wannan dabbar ne domin abin da ya sama da ya ce banda mai hajji shi mai hajji ba lai yake yi ba me yake yi hadiya shi mai hajji hadiya yake yi ba layya ba amma duk hukuncin su guda ne ko kuma a ce hukuncin su yana bambanta ne a wajen farlanci shi wanda ya je hajji dole ne sai ya ne sai ya yanka amma wanda yake kuma gida ba dole ba ne an nafsihi mutum zai yanka wannan dabbar ne a kan kanshi wa amman talzamuhu nafaqatuhu da duk wanda ciyarwarsa ta take dole a kansa kal auladi wal aba'i wal alfuqara kaman iya da kuma iyaye talaka wanda su ma ba su da abin layya wa waqtuha ba'da nahri al imami lokacin ta yana farawa ne daga lokacin da aka ce liman ya yanke tashi dabbar min yawmin nahri a ranar sallah babba faman dhabaha qablahu lam yujzihi duk wanda ya yanka kamin liman ya yanke to layyar shi bata yi ba wa man la imama lahum wanda ba su da liman falyataharraw salata aqrabil a'immati ilaihim wa nahwahu wa nahrahu sai su yi kirdado su yi hasashen sallar limamin da yake kusa da garin su su yi hasashen lokacin da suka kamar su yi kiyasi a wannan lokacin zuwa karfe tara mutanen garin can sun yi sallah liman ya yanki kinan mu lokacin sai mu mi sai mu yanki wa halil muradu bil imami imamu salati aw al abbasi shi liman nan da aka ce sai ya yanke sannan ko ku yanke ana nuhin limami na sallah ko kuma a'a limami na daula abinda suke cewa al imamu al abbasi nisba ce zuwa ga daula al abbasiyya ana gan da ke ko to mu yanzu ba mu da wannan abinda suke nihi shin malamai sun yi sabani shin babban limami ake nihi wanda shugaba ya dora ko kuma a kowanne limami dai wanda yake jagorantar sallah ta idi kaulani magunguna ne guda biyu wa man zabaha qabla yawmi an-nahri aw yawm an-nahri بعد الفجر قبل طلوع الشمس لم يجزه duk wanda ya yanka kamin ranar layya ko kuma ranar layyan bayan alfijiri ya keto kamin rana ta bullo to bai halatta ba wannan yankan bai yi ba wa aqallu ma yujzi'u fi dhahaya min al-asnani al-jaza'u min ad-da'ani abu mafi karancin abin da yake isa a wajen layya daga cikin shekaru na dabbobi aljaza'u mina min da'ani al'asnan daga asinni ne shekaru na dabbobi aljaza'u min da'ani jaza'a daga cikin jinsi na tumikiya wal ma'azi da kuma al ma'az jinsi na akuya wa huwa ibn sanatin aljaza'a kenan da aka ce shine dabba da ta kai shekara wasuni min albakari da kuma a suni yin layya da suni a cikin saniya wa huwa ma dakala fi sanati rabi'a shine raƙumin da ko sanda ya shiga a cikin shekara ta hudu wa suniyu min al-ibli shi kuma suni a cikin raƙumma huwa ma aufa khamsa sinina shine wanda ya cika shekara biyar wa dakala fi sadisa ya shiga ta shidda wa yuttaqa fi dhahaya wal hadaya al uyubu a wajen dabbar da za a yi layar da ita ko kuma hadaya ana nisantar al'uyub ina ne na azama wacce ne ta sama ana nisantar aibi fala yujzi'u fi dhahaya wal hadaya awra dan haka a wajen layya da kuma wajen yin hadaya aura ba ta isa ba ta yin layya ita ce wadda take da makamta ko take da ishiya guda وهي التي ذهب نور إحدى عينيها إذا تود حسكن ɗaya daga cikin idanuwanta ya tafi wala maridatun maradan bayyinan ko kuma dabba mara lahiya wadda rashin lahiya ta ya bayyana wala arja'u arjan bayyinan ko kuma dabba wadda take gurguwa wanda gurguncin ta ya bayyana kamar misali wadda ta kare ko wadda take bingirisa wa hiya allati la shahma fiha wala ajfa haka kun ba a yi da ajfa وهي التي لا شحم فيها إذا تودى باتدا كتي وفيها وقيل هي التي لا مخ في عظامها وسكم معلومة كتي إذا تودى باتدا برغوي أتكين كسنتا wannan kuma ganewa zai wahala ko ana ganewa ganewan shine ba ta da kuzari ko mutum ka gani baya da kuzari to alama ce ta baya da bargwai a cikin kasta ana gane ke ko yawwa to kun ji wata fa'ida wala mashkukatul uzni haka kuma shi yasa wannan bargon na kasta a cikin wanda suka halarta a dauran muta ya ake ce mishi eh fiqhun nawazil mun ka wannan akwai wani magani da suke yi da turawa suke yi da bargoi bargoi na kashi yanzu in mutum ya mutu ana iya kawo su hidda mishi bargon sai a ji a turbude shi su bargon aiki za su yi da shi da jinin haihuwa da kuma jinjirai jarirai duka suna hidda musu wannan abubuwan su yi magani da su to a fiƙihun na wazin mun tattauna wannan matsalar shi maganin ya halatta ya amfani da shi haka ne fiƙihun na wazin gaskiya karatu ne muhimmanci wanda ya kamata a ce kowa ya yi wannan karatu shi yasa daura shi sai mun sake ta amma ba nan ba tunda ya mai muka yi ta kenan yanzu wani gari zamu yin ta ai za ku samu audio na'am wancan audiyon an samu matsala dokar ba sai da kyawu ba dokar ba sai da kyawu ba tunda lokacin wannan wannan abun namu ya ya bace sai da muka ce sabo to a rishiriman nan salula bai hitowa da kyawu ina muke yawa ko kuma wadda kunnan ta ya tsage illa an ya kuna shakku ya siran sai idan tsagewar kaɗanci wa huwa sulutu shi ne ɗai cikin ukunta wa kaza qat'ul uduni la yujzi haka kuma yanke kunne wadda aka yanke ma kunne baya isa baya isa a yi da ita illa an ya kuna yasiran sai in dai inda aka yanke inda aka katse na kunnan kaɗan ne kun gani kenan akwai banci tsakanin ashakku da alqatu yawwa wa kadhalika zahabu aktsari dhanabi haka kuma idan ya kasance mafi yawan bindi na dabba ya tafi in rabin bindi na dabba ya katse to ba Allah ya da ita yace wa kadhalika maksuratul qarni haka kuma dabbar da kahonta ya karye in lam yabra' in bai warke ba fa in bari a ajiza idan ya kasance wurin da kahon ya kare ya warke to ba matsala tana isa wa ammal aqiqatu fa mustahabbatun amma ita kuma aqiqa aqiqa ita ce gashi nan sun fassara mustahabbiya ce wa hiya adh-dhabihatu allati tuzbahu yawm sabi'in sabi'u wiladatil mawlud al aqiqa ita ce dabbar da ake yanke ma sabon jinjiri a rana ta bakwai kun ji iziya ma rana ta nawa yace rana ta bakwai to amma mutanen mu a larabci rana nawa- rana ta nawa ake yanka ranar takwas Ranar- har yanzu akwai wanda ba su waye ma wannan ba wa yushtaratu fiha eh, kun san falsafar da suke kawa shine yawmu sabihi banda yawmul wilada wai ban- banda ranar da aka aihi mutum banda ranar da aka yi aihuwar sai su ce ita hudda ta ake yi alhali kuma wannan kaga babu dalilin da ya nuna haka min yawmi sabi'i daga rana ta bakwai ta aihuwarsa aka ce kenan kuskure ne a ce in an yi yaro ranar litinin sai wata litinin za a mi za a yi suna amma har suna wannan sunnar in ya kasance ya kama ranan ranan samiri ko dimanshi ranakun hutu in ya kama suna yin haka dan za su samu masu cika musu ajo kun san cikon ajo ko yawwa wanda za su yi musu kari wa yushtaratu fiha ma yushtaratu fi dhahiyya ita aqiqa ana dabbar suna an sharɗanta abinda ake sharɗantawa ga dabbar layya wa amma zabhu fa huwa qat'ul hulqumi jami'i yanka shine katse gaba ɗayan makoshi makogoro ko makoshi an gane ko fala yujzi'u aqallu min zalika dan haka abin da yake ƙasa ga haka baya wadatarwa ina ne waqatu alwadajaini da kuma yanki alwadajaini wasu jijiyoyi da suke akan a waje a waje a kusa da makogoro a cikin wuya fala yujzi'u aqallu min zalika dan haka ƙasa ga haka baya wadatarwa wa zabuhul mar'ati ja'izun yankan mace ya halatta fa in rafa azabihu yadahu ma'ana in mace ta yanka ya halatta a ci shi fa in rafa azabihu yadahu an dhabiha idan mai yanka dabba ya ɗebe ya jaye hannunsa daga dabbar da yake yankewa ba'da qat'i ba'dil hulqumi wal wadjaini bayan ya katse wani sashi na makogoro da jijiyoyi sun ma'ada ya dahu sannan sai ya ƙara mai da hannun nasa fa a jihazaha ana gane da ke ku sun ma'ada ya dahu ya ƙara mai da hannun nasa fa a jihazaha ya ƙara gyara ta ma'ana ya ƙara gyaran wannan yankan da ya yi lamtu ukal ba za a ci wannan dabbar ba akwai matsala ana gane da ke ku gaskiya nan malikiya sun tsananta an tsananta sosai a to ai dama ai dama ba a ce ka rike malikiya kawai ba ana gane da ke ku dama aka ce mai me yake da suna mai gida da yawa baya baya kwana da yunwa ko eh mai gida da yawa baya kwana da yunwa in waccan ta kiya waccan za ta dora to ka gani in malikiya ta kiya ko ta tsananta sai ka koma shafi'iyya ko hambaliya ko hanafiya dama Allah bai ce maka ba sai kayi malikiya Allah dai ce wai me yake da suna me yake da suna wa in tuti'uhu tahtadu wa ma atakumur rasulu ba a ce wa ma atakumul malik wa ma atakumul malikiya ba yawwa yace fa in tamada zabihu amdan hatta qata ar-ra'sa min az-zabiha nan ma wani tsanani ne idan mai yanka ya ci gaba da yanka ya ci gaba da gwada da yuka har sai da ya cire kan dabbar da yake yanka da ita kaje make ta ci a sa a ya munanta wato ukalu ana azja za su yi ba za a ci ba da nan ma jazi ba ta sabuwa bindiga a ruwa wato ukalu ya munanta amma dai za a ci dabbar wa man zabaha min alqafa wanda ya yanke daga kiyar kai aw min safahati al'unuqi ko kuma daga kumce daga bangare na wuya ba bangare na makoshi makogoro ba lam tu'kal ba za a ci ta ba wa sifatu dhabhi yanda ake yanka al mustahabba wanda shari'a ta so ayi an yada az-zabihata ala yasariha ya kwantar da dabba akan hagunkinta mutawajjihan mutawajjihatan lil qibla tana fuskantar al qibla wa yaqulu adh-dhabihu sai mai yankan yace bismillah wallahu akbar بسم الله والله أكبر فيجمع بين التسمية والتكبير سي هذا تكان بسم الله دا دا كبرة ولا يذكر مع التسمية الرحمن الرحيم وانا بدأني ba zai karawa ba ar-rahmanur rahim a wajen yankan wala yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kuma zai yi salati ba fa in iktasara ala tasmiyati ajza'ahu idan yace Allah bismillah kawai bai ce Allahu akbar ba ya wadatar walau tarakaha nisyanan ajza'ahu haka kuma koda ya barta ya mance bismillah ajza'ahu ya wadatar ittifaqan a ittifaqin malumai wa kadhalika tujzi'uhu law a'a nan walau tarakaha nisyanan da a ce ya manta Allahu akbar a cikin mantuwa ajza'ahu ya isa ya wadatar masa ittifaqan a ittifaqin malumai wa kadhalika tujzi'uhu law tarakaha amdan haka kuma yankan yayi koda da gangan mutun ya bar Allahu akbar inda ibn al-qasim a wajen ibn al-qasim wa madhhabul mudawwana la tujzi'uhu a mazhabi na al-mudawwana shine ba ta isa dole sai an ce bismillah wallahu akbar walau tawajjaha walau taraka tawajjuha tawajjuha ila al-qibla ajza'ahu da a ce zai yanka dabbar bata fuskanci al-qibla ba wannan yayi walau kana amdan koda da ganganya yayi haka wallahu a'lam Allah shine mafi sani amma ita bismillah dole ne ana gane da kyau ko yawwa shi yasa da gidje yake lauta raka ha amdan anan sai sai malamai suka maida shi yana nufin Allahu akbar tunda yace wal tasara ala tasmiya da ya tsaya ga bismillah bai ce mi ba Allahu akbar to shine a wajen fassara sai malamai suna fassara shi da cewa yanan yana nufin Allahu akbar domin bismillah ita ittifaqan ne aka yi yanka dabba ba a yi bismillah ba da gangan dabban nan ba za ta ciyu ba ana gan da ke ko? albabu samin babi na biyu fi shay'in min masailin nikahi wa talaqi dangane da wani abu na mas'aloli na aure da kuma saki an zo gida ko? to na masu o'o kuma to amma da yake aka ce duk mai rai ango ne ko? kuma a dare dai Allah kan yi bature mai yawa muna kare karatu wata tabugo ta ce in ba shi ba sai rijiya kuma ta ɗoke sadaki ko nawa ke gare shi kawo to kun gani sai a gaice mu zuwa damun aure amma nikahu fa ma'anahu fil lugati dukhulu shay'i fi shay'i shi an nikahu a ma'anarsa ta luga shine shigar wani abu a cikin wani abu yuqalu nakahatil hasatu akhfafal ibili ana cewa alhasat ɗan duwatsu ɗan ƙanana ana gan da kyau ko ɗan tsakuwa sun shiga akhfafal ibili a cikin ƙohotan raƙumi kusan raƙumi ƙohotan shi yana da tabshi to duwatsu suna shiga tako na amshi za kuma tako yawa tako ake ce mishi kun san shi yasa raƙumi baya jin daɗin tahiya a cikin tsakuwa sai a cikin mi yawwa shi yasa shi nan ne wurin jin daɗin tahiya shi ake ce shi yasa ake ce masa safinatu sahara amma shi kuma wanda wanda ya kware ma tsakuwa shine doki ana gane da ke ko yawwa shi yasa Allah ya ce wal adiyati dabaha fal muriyati qadaha ana gane fal muriyati qadaha ai sune wanda kohotan su yake haduwa da dutse hayyata da wuta na'am yace wa nakaha naumu al'aina ana cewa kwana ya auri idanu wa fi shar'i amma a shari'a haqiqatun fil aqdi haqiqani ne na kulla yake suna haqiqatan ana nuhin kullawa majazun fil wati amma majazan ana nuhin saduwa ana gan da ke ko qala ba'duhum wasu suka ce qala malikun maliki ce an nikahu mustahabbun shi aure mustahabbi ne ana gan da ke ko wa ikhtilafa fihi fi zamanina hada amma a wannan zamanin nan malamai sun samu sabani dan su zamanin su ba fitina zamanin su imam maliki fitina tana kwance amma yanzu to fa qala ba'duhum malam yace a zamanin shi malamin nan rabon shi da duniya shekara 400 da wani abu amma yake a zamanin su don saboda fitina an yi saɓani dangane da wai han mustahabi ne ko wajibi ne to sai mu ce fa nahnu min babi aulago yawwa wannan fitinar ta internet da su tiktok da taktak da tuktuk to ka gani faƙala ba'aduhum sai wasu suka ce tarkuhu wal inshigalu bil ibadati ka bar auren ka shagalta da ibada shi yahi akan ma kai aure makhafata adamil qiyami bi huquqiz zawjati afdal dan saboda tsoron rishin tsayuwa da haƙƙin mace ma'ana yana nufin mu yanzu zamanin mu mata son daudar duniya gare su to in ka san baka iya bata daudar duniya kawai ka shagalta da ibada ka kiyan aure wa qala ba'duhum wasu su kuma suka ce at-tazawwuju afdal in mutun dai ya auren shi yahi in yaso ai ta gwagwarmaya domin ai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko wa yajtahidu fil halali ma qadara ya yi ƙoƙari wajen neman halal daidai gwargwadon abin da ya samu fa in lam yajid fal mutashabihu idan bai samu halal ba to sai yayi mutashabih an san mutashabih ita ce halal mai kama da haram eh kenan in halal ta kiya sai ami sai a koma ga ga mai jirwaye jirwaye mai kama da wanka ko yawwa in da matakiya sai ayi hagum in ji Hausawa a ba ku misalin su a wannan wani karatu ne mai zaman kanshi wannan wani karatu ne mai zaman kanshi halal wanda take kaman abin da wanda yake ba a tabbacin halaccin sa shine hamu tashabe to to suna da yawa wannan zamanin suna da yawa yanzu misali cikin kasuwanci irin wannan da ake na dora a saman kan staci mutum ya gani ya ce yana so ka yi ciniki da shi alhali kuma sai abin bai ma ga hannunka ka gani duka akwai akwai wani hanya in aka diba za a ce haramun ne wani hanya kuma in aka diba za a ce ni halal ne domin manzo Allah ya ce wala tabi ma laysa indaka kada ka shaida abin da baya baya ga hannunka to sai dai wasu malamai suna cewa to ai in ya saye ba kudin zaka karba ba sai in ka ka mishi ne zaka mi zaka karbi kudin to in aka kalli wannan kuma fannin sai a ce mi halal ne to wallahu ta'ala a'lam abubuwan dai wannan yana bukatar zaman kanshi aha ina muke wan nikahu bi ma'ana al-waf la yajuzu fi shar'i illa bi ahadin rayn illa bi ahadi amrayn aure da ma'anar saduwa baya ingantuwa a shari'a sai da ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu aqdi nikahin aw milki yaminin ya kasance za ka saduwa abinda mala yake so ce shine saduwa a musulunci baya halatta ka yi jima'i da kowace mace baya halatta sai da abubuwa guda biyu imma ya kasance an kulla maka aure da ita ne au milki yaminin ko kuma ka mallake ta ne a matsayin baiwarka li qaulihi ta'ala domin fadin Allah madaukakin sarki wallazina hum li furujihim hafizun mumunai sune wanda suke kiyaye farjin su illa ala azwajihim sai akan mazajensu aw ma malakat aymanihum sai akan matayensu aw ma malakat aymanuhum ko abinda damar su ta mallaka wal awwalu lahu arkanun arba shi na farko ma'ana aure yana da rukunai guda hudu al awwalu na farko al wali wali fala yasihu al aqdu bidunihi kullu aure baya ingantuwa ba wali wa yushtaratu fil wali shurutun an sharɗanta waliyi ya cika sharuɗa kamar haka minha ittifaqud dinaini ya kasance addinin su guda ne fala yuzawijul kafirul muslima wala muslimu al kafira al kafirata dan haka kafiri bai aurar da musulma musulmi bai aurar da kahura illa an takuna amatahu sai in bai warsa ce aw ma'tuqatahu ko kuma wanda ya yantar ce fa innahu yuzawijuha to wannan yana iya aurar da ita wa minha al hurriya daga cikin sharadin kuma ya kasance ba bawa bane فالعبد والمكاتب والمدبر والمعتق بعضه يفسخ ما ما أقدوه كنا باوا wanda yake mukatibi da kun bawa wanda yake mudabbari da kun bawa wanda an enta sauransa ba enta sauransa ba to awan to to, to aqduhu yafsuhu ma'ana in ya kulla aure auren yana lalacewa walau ba'da dukhuli koda ko bayan ya shiga da matar wala hal mahru bil masih sai dai sadaki nata ne dalilin shahuwarta da dalilin saduwa da ita da ya yi almudabbar shi ne kana da bawa sai ka ce in na mutu ka ka'intu kenan kana mutuwa ya zamanto ɗa to irin wannan akwai hatsari dan sai ta fatan ka mutu eh mana a to akwai ma wanda zai ma kashe ka ana samun wannan to kun gani eh in ya kashe bai yantu ba in an sani shi ya kashe shi in an san shi ya kashe shi bai yantu ba domin man ista'jala shay'a qabla awanihi uqiba bi hirmani to sai na gaba menene ku bari mu ci gaba da Allah ku bari mu ci gaba dan lokacin nan eh mhm almudabbar mun fassara shi ku almukatab shine wanda zaka ce masu yaje ta nemo kuɗi in ya kawo abu kaza ya yantu shine almukatab shi kuma a wanda aka yantar da sashen shine mutum bi suka mallake shi sai gudan ya ce ya yantar da shi wa minha indahum inda ba'dihim daga cikin sharuɗan a wajen wasu malamai an yakuna gaira muwalla alaihi ya kasance ba wanda a ana ɗaukan nauyin shi bane ma'ana ba wanda ya kasance ba wanda shi ke kula da kanshi ba ana kula da shi ne shine muwalla alaihi wanda kula da shi ne ake kawon misalin wanda baya da cikakken hankali wawa kun ga wawa bai aurar da yarsa sai dai mai kula da shi ya ne ya ‘yantar da shi, wa an ya kuna adalan kuma ya kasance adali ne, wal mashuru annal fiska la ya wilaya, magana mafi inganci fasikanci baya kwace ma mutum waliyanci na aurar da mace, wa inna ma ya fi kamalin akdi sai dai yana sukar kamalar auren ne, kamalar kullin auren ne duna sihatihi banda ingancinsa, wa ya aqidu safihu ra'ayi kuma wawa wanda yake da addini yana iya kulla aure a labnatihi akan yarsa bi izini waliyihi amma da izinin waliyinsa wanda yake kula da shi shi ma to ka gani uba ne shi kanshi yana da waliyi bai isa ya aurar da yarsa ba sai in an ba shi ne izini irin wannan ana samun shi yanzu in mutum ya tsuha in ka kawo kudin aure yanzu ba da ba da baba za a yi aure ba da da garan fayar za a yi aure sai a ce sai babban yayi shi zai hurda rana dan me dan shi zai kayan daki kenan sai radda yasa sannan za a yi za a kulla aure to kaga duka wannan wannan bai dace ba gaskiya sai in ma'aifin dai shi ya ba da yuka ya ba da nama amma za ga ma'aifi na raye amma dan bai da komi ba a damawa da shi sai dai a rika dame shi ana ga da kyau ko wannan shine kenan wa minha albulugu wal aqlu wal dhukuriya haka kuma daga cikin sharadin balaga da hankali da kuma ya kasance mace ce ya kasance namiji ne kinan mace ba ta aure da mace yace fal mar'atu la yajuzu akdaha ala nafsiha mace baya halatta gare ta ta aurar da kanta ma wala ala ghairiha balantana wani walaha an tufawwida liman ya'qidu laha min ar-rijali sai dai tana iya ta sanya ta maida lamarin aurar da ita ko aurar da wani nata ko ‘yarta zuwa ga wani da zai kulla auren minar rijal daga cikin maza fi ta juyi nafsiha a wajen aurar da kanta wa fi amatiha ko kuma baiwarta alƙinni ma'ana baiwarta wadda ba ba ba ‘yantar ba wal mu'taka da kuma baiwarta wadda ta ‘yantar kina al-alƙinni ita ce baiwa wadda take da cikakkar bauta ba a ‘yantar da ita ba. Wa man hiya fi isa'iha da kuma wadda take ƙarƙashin wasiyarta ta ce ake jima isa, ma'ana wadda misali mutum ne zai rasu sai ya ma ƙanwashi wasiyar cewa ta kula mishi da ɗiye shi. Ana gane da ke ku, in lokacin aurenta ya yi ta aurar da ita. to in lokacin aurenta yayi ba ita za ta aurar da ita ba za ta sa wani tana iya tawakilta wani yami yawwa ya aurar ya kasance da shi za a kulla auren ar-ruknu thani as-sadaqu rukuni na biyu sadaki fala yasihhu nikahu bidunihi aure baya inganta ba da sadaki ba wa huwa rubu'u dinarin min adh-dhahabi kuma shi sadaki a wajen malikiya rubu'u dinar ne rubu'u dinar a yanzu da na kilga yana yana jika 80 kina a wajen malikiya sadaki kai ya wuce zika tamanin daga zika tamanin zuwa ƙasa kaga nan nan muna tare da malikiya eh malikiya sai kin yi yawwa to kaji in in yan boko ne malikiya vive to kaji na'am in ustazai ne malikiya Allahu akbar to kaji Ahmad shi ustazu ne a kunga shi yasa ya kabbara yawwa to ina muke aw thalathatu darahima min al-fidda ko kuma dirhami guda uku na fidda shine kiyasi dai akan rubu dinar aw ma huwa qimatu ahadihima min al-urudi ko kuma in ba kuɗi bane a bada abin da yake da kimar wannan rubu dinar ke kimar kuɗin kenan min al-urudi na daga cikin kaya na saidawa wa huwa haqqul lillahi ta'ala shi sadaki haƙƙi ne na Allah walil adami kuma haƙƙi kuma da haƙƙi na dan adam kenan sadaki ya hada haƙƙi biyu haƙƙin ɗan adam da kuma haƙƙin Allah ana nufin haƙƙin mace ne da kuma haƙƙin Allah wa atun nisa a sadaqatihinna nihla wannan shine kenan fa haqqullahi thalathatu thalathatu darahim yake haƙƙin Allah shine dirhami guda uku ma'ana yana nufin haƙƙin Allah shi ne dai rubu dinar kenan abinda suka ce kinnan kato zan milkin nan wa ma za da ala zalika haqqul lil mar'a abinda ya karu akan haka haƙƙi ne na mace shi yasa ko da mace ta ce ta yahi maka sadaki dole sai ka sai an bada shi don saboda akwai haƙƙin wa ciki akwai haƙƙin Allah ana gane da ke ko shine shi ne shi yasa shine abin da suke nihi da haƙƙi guda biyu ke cikin sadaki na Allah da na mace to in mace ta yahi to akwai na Allah shine suka ce shi na Allah shine katurban milkin nan da muka faɗi rubu dinar dan haka in mace ta ce ta yahi to dole sai an bada wannan in kuma aka bada hiye da wannan to kenan wanda yake sama nata ne kenan in ta yahe an ce jika ɗari hudu za ka badawa sai ta ce ta yahe kenan nawa za ka kawo wa ta tuban mil falau radiyat bi isqatihi jumlatan da a ce mace ta yarda da yahi sadakin gaba daya lam yajuz laha lam yajuz bai bai halatta ba walaha an tuskita ma zada ala rubi dinar sai dai ya halatta ta ce ta yahi abinda ya hau rubu dinar katurban milkin nan wa aktaru sadaqi la hadda lahu mafi yawan sadaki baya da baya da yake da suna baya da iyaka ma'ana abin da ya hau akan haddi na akan haƙƙi na mace yace ar-ruknu thalithu al-ishhadu rukuni na uku shine shaida akwai wata al'ada da ake yi a wajen ɗamun aure don kusan da sun samo ta ne a cikin malikiya yanzu misali kwanan da muka je ɗaura auren ƙanina da na shi ya kai sadaki jika ɗari biyar yanzu da aka zo kullum aure sai aka ce an kulla aure da kuɗin sadaki jika hamsin ko jika nawa ya kai ɗari biyar jika hamsin kin nan su a nuhinsu shine na adadin sadaki na na rubu dinar kin nan tunda ba ba sa kaman kaman da yake malumai ne wanda na gida ne ba su saba da takayyufu kaman ba sa bincike dangane da hawan zinariya da kuma safkarta da jimawa rubu dinar jika hamsin ne da jimawa tun shekaru to yanzu shine aka rike sai a ta cewa jika nawa jika hamsin amma akwai masu ƙara amma da wuya ka ji an ci kuɗin zaraki jika ɗari sai in kun ce abu ku yarda ba abin da kuka ba da faɗi a eh gram nawa rubu dinar gram hudu da wani abu ne a na kwanaki kat virgil ko mene eh kat virgil wit ko na na manta na nawa ne na ce ran na kat virgil wit ne 4,2 a to in 4,2 ne ya wuce kenan 4,000 mil ko yana wuce 4,000 mil gram guda sassan kimil yake yanzu yauwa a kenan ya wuce hakan inda ya gram ya haka yake jika 75 kenan kenan haka nan ne yahi yahi yanda muka ci eh kenan yana kai jika 300 mako a ban ji ba a bar shi haka nan ko to shikenan mu je na a bar shi haka nan to mun sauke in ma ba ta sauka mun sauke ta yawwa kun san ni ne ni ne mai kare haƙƙin gwabaraye yau ma hudu ban mu akan haka ne akhsa'un nasi fi hafalati zawaj daga ciki kuskure na farko muka ce kuma katoto jibigege rimbidede shine almughalatu fil mahari tsarin ta sadaki ya qaumu sara akwai akwai wani baiti na kawo guda uku laqad asbaha al-a'rasu kasban wa maghnama wa suqan lahu fi kulli yawmin tasawumu لقد أصبح الأذاب حيرى من الأسى غلاء وتأثير وفقر ملازم فإن لم يقم أهل المروءة والتقى بإنكار هذا الأمر زادت مظالم آه تظالم تقبرأي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله